إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara dorin wa markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 27 ga wata na muharram hijira shekarar 442 wanda ya dace da 16 ga watan tara shekarar 2020 don Allah za mu ci gaba da karatun littafin wata ta imam malik yau za mu yi darasi na 52 a wannan littafin wata ta imam malik rahimahullah a darasinmu na ƙarshe dai muna bayanin azkar wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayani duk wanda ya karanta wannan zikiri a wuni sau ɗari na la'ila illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan za a bashi kamar dai lada kamar ya antar da bawa goma kuma hasana ɗari kuma ce lada ɗari a kan kare mai zini ɗari kuma zai zamanto mai kariya daga shaidan a wannan wuni kuma a ran nan ba mai kawo aiki irin nashi sai wanda ba mai yin shi aiki sai wanda ya irin nashi ko ya ƙara a kan nashi shi ne ƙarshen karatunmu wannan ina ga shi ne sai kenan sabon karatu wanda kuma wannan ruwa ta ƙarshe imam bukhari ya roto bayan ta imam malik haka imam bukhari ya roto da hadis hadisa mu na farko a yau ya ce wa haddasa na an malik an sumai maula abubakar ana abi salih as-saman ana abi huraira anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala من قال سبحان الله وبحمده في يوم في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ita kuma wannan addu'a ta yau da zamu harare ta abu hurairah ke bada labari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala subhanallahi wa bihamdihi duk wanda ya wannan addu'a ta subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah ku tsarkake Allah da game da godiya ga Allah kai wannan zikiri a wuni guda kai so ɗari fattat anu khatayahu za a kankare mai kurakuren shi ko lahin shi wannan lahin wa in kanat misal da zabat al-bahar ko da sun kai kun teku kamar irin wannan kurakurai na bayani malamai na ci ana ne ba wai kaman kabira ba sauran laihika ko kanan laihi amma irin su mutum kai yaudar kan shi da irin wannan ruwayoyi ya ce ai mutum zanace yake ko shan giya yake makaryaci ne abinda yake na kabira ne ya ce ya yi wannan addu'a shi kenan tun da ya wannan addu'a wuni an ce dukkan zunuban sun kare wannan babban laifi kabira iya zaman kanshi ana mai matsayin abinda yake ture shi tuba zuwa ga Allah ita ke raba ka da kabira ka tuba gaba da ya ka fasa shi ke raba ka da kabira irin su zina su shan giya su karya ka hasa kuran kakka ce ai kai ka kawo na ruwa ya duk zina da kai kullum kana yi kuma gashi ai ka mana zina daya ai na yi abu kaza wannan wannan iya cikin ruwa shi ba haka ke ne ba yanzu dai mun ji wannan fa'ida ta wannan zikiri a takaice na subhanallahi wa bihamdihi tana sa a kan kare ma zunubanka ya ce wa in kanat misali zabar da fara ko da sun kai zabar da fara kumon teku kenan misali na yawa da yawansu wa haddasa ne an malik an abi ubaid maula suleiman bin abdulmalik an ata bin zid al-laifi an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala man sabbaha دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر abin da shi mafi wani ruwaya cewa abu da ke ban labarin shi ma yana cewa man sabbaha dubur kullu salat duk wanda yayi tasbihi a ƙarshen kowata sallah ƙarshen sallah nan an san maganar dai akan ya zo akan makatuba ce kan farilla ce ba nafila ba asalin abin yanzu nan kuma za mu ga kaman hadisi ne mawkufi haka lafazin ya zo amma ma'anar shi hadisi ne marfu'i akwai wurare da dama wanda ya zo da siga cewa manzo Allah ne yawan magana kenan hadisi marfu'i duk da zamu ga Abu Hurairah ko shi ba da labarin kaza abin da ke da hadisin cewa man sabbaha dubur kullu salati duk wanda ya tasbihi a bayan kowace sallah kuma ce karshen kowace sallah kai tasbihi salatan wa salatin 33 وكبر ثلاثا وثلاثين يكبر كنا الله أكبر ثلاثا وثلاثين كتما ثلاثين دأكو وحمد يا الحمد لله ثلاثا وثلاثين شما ثلاثين دأكو وختم المئة يتك تكون دريت النجاة ثلاثين دأكو سوكو بما ترى يتك درن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake godiya mulki ba shi da abokin tarayya mulki nashi ne kuma godiya ta tabbata gare shi shine mai iko akan komi wannan zikirin in kai gufirat dunubu za a gafarta ma zunubanka walokan da misir sabadul bahar ko da sun kai tumun teku wasu azkar da ake bayan sallah na 33 duk da za mu ga anan kaga yadda ya kawo maganar tasbihi subhanallah maimakon ya ka alhamdulillah ya ka Allahu akbar wannan ce iya karantar da cewa akwai ruwayoyi ya zo ta ruwa daban wanda imam muslim ya roto gabatar da alhamdu akan kabara illa kamar da malamai ce wannan iya kwatanta maka wai wannan tartibikin ba dole bane ba laihi bane ba dan ka saba tartibikin subhanallahi walhamdulillah Allahu akbar kai subhanallahi Allahu akbar walillahi ko alhamdulillah wannan canjin tunda dai da akwai lafazin hadisi da yake kawa la duruka bi ayhin bi ayhin bada badata wanda ya kawo cikin bakata saliyat ya kawo na zakar annabi je bai cutar da kai da duk da kafara a takaice dai wannan zakarikin na tasbihi 33 tahmidi 33 ga roman su suna sa a gafarta mutum zunubai ko da sun kai kun wance ko misali ne na yawan abin da yake duk da wannan cewa za mu ga akwai lafazi ma da yake kawo kuma ita wannan kabbara 34 maimakon 33 cewa kuma lafazin ya tabbata wanda ya kawo haka wannan a sata maki ana ta wannan ikan yi wani lokaci a wancan ko na da ya tabbata ba maganar inkari in aka yi shi ya zo lafazin 34 maimakon 33 a lafazin takabiri na ƙarshe wannan shi ne dai abinda yake kan maganar da wasu na ga cewa wannan mai kafara 34 kenan kambacin wannan la'ila illallah wa da wula shari'a lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir amma sai zahirin ko da kai ba da ibn gaskiya da hanzu da muna jin romo na mahimmancin azkar na bayan sallah wannan yan uwa mai magana wannan 33 akwai 25 na la ilaha illallah na gama su gaba da kai kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ya zo kai su 25 kuma wannan kana iya maimakon kai daidai daban kana iya subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kai adadin da za ka yi na 33 sai ya guda ka gama subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 kuma haka yin wani ƙari a cikin sarrafa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ruwa imamu nasa'i kuma ya tabbata kan haka kuma ga na goma goma da ya subhanallahi goma walhamdulillahi goma wallahu akbar goma da ya tabbata shi ta kaga a ce ko da mutum yana gaugawa kai wa kai tashi bai bada wani asakakin ko da kaɗan kin kai tunda akwai dama na kaɗan da da yawa shi iya da romo iya da fadala kai sunna kuma ka samu dada da kuma haji kai wannan shubahakin ba suke ɗaukar ma kamar duka ma addu'a ce ba ma yi da muke inkarin addu'a ba sallah wani irin wannan yake sai duka ma addu'a ce kenan ba a yi akwai addu'a ta sa sunna ta askar da sunna ta tabbata wannan babu inkarin shi kuma a zaman karantarwa kullum idan kana kan wata da'awa kana karantar da mutum wani abu ka kata karantar mai abin da yake sunna ke sunna abin da kuma ba sunna yake yake kabar shi dan ka ba kowa da ban zai shigo ya ga duka ma addu'a ce bakwai tunda akwai ya zo a sunna na askar ce kuma iya da romo iya da fadala yin nashi da tankin sai ya ban tawo duka dai hadisin da abin da ya inganta ne wannan ma imam muslim ya roto ta wata hanya daban amma lafazin da ke cikin nan ma ya inganta sai haddathani wa haddathana an malik an umara bin sayyad an sa'id bin musayyab annahu sami'ahu yaqul annahu sami'ahu yaqul في البقعة السابعة إنها قول العبد قول إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم أبندا يكي بالباري شيخ عمر بن سياد يا سامو سيد بن مسيب سيد بن مسيب cikin shugaban shugaban tabi'ai iya bayanin me ma'ana akan kalma bai kata sallah ta karin wannan bai kata cikin kaf to albarkar ta salihat ta karin da baka karin sabon ko karin amala to wannan bakar ta salihat tana da tafsiri daban-daban cewa ana ne cewa a Hausa dai rubaqatu ta salihatu ababe masu wanzuwa na gari khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala su suka yi alkhairi a wajen ubangijinka kuma shi ne mafi gurin ɗan adam samun bai ta salihat to wannan ana fasara cewa abu na kware duk abu na kware wanda zai wanzu duk abin da za ka yi don lahira mana shi mai wanzuwa mai na duniya da za ka duniya ba kanki duniya ne amma abin da za ka yi ya wanzu kenan aikin alkhairi na lada wanda za ka yi ka samu gobe kiyama a wajen Allah shi na cikin bakar saliya to amma daga ciki ana fasara na kalmar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah haka ya fasara su ne albaikatu saliya amma gaskiyar magana wannan ba su keɓanta ba a nan duk wani aiki na kwarai wanda za ka samu da ka yi lahira iya cikin albaikatu saliya nan shi wani tabi'in ya kawo wanda tana ba mai ture ta tana cikin kalma ta kai ababen da ake masu wanzuwa na kwarai kuma san muhimmancin ko ladan tasbihi da tamidi da kalmar shahada ita kadai irin abin da ke cikin na lada wanda kuma aka yi su da ikhlasin da sanin inda suka saka bakin nan ma duka da yin muna cikin magana ta fadala ta ayyuka ta azkar wanda suka zo a sunna kuma da ya zama da wadda hadisin ya inganta ma zuwa ga wannan sahabi sai wa haddathani an malik an ziyad bin abi ziyad annahu qala qala abu darda ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند ملجئكم وخير لكم من إيتاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى كايجي أبدا يا يجي تكي روايه wannan duk da akwai ruwaya nan na makan abu darda ne amma ya tabbata marufu'i ma ya zo hadisin kuma shi ne tushen abu abin da yake ruwaya ta labarin da shi ziyar bin abi ziyar ke bada labarin abu darda ya ba su labarin cewa yake ce ala akhbirukum kuna so in ba ku labari bi khairi amalikum mahi alkhairin gayayyen ayyukan wa arfa'iha fi darajatikum wanda kuma wannan aikin shine mahi ɗaukaka daraja mahi girman daraja a cikin ayyukan wa azka inda malikikum kuma su suka yi tsarkaka a wajen Allah mamallakinku wa khairul lakum min idza dhahaba alwarik kuma wannan aikin shine mahi alkhairi a wajenku na ku sadaka zinare ko azurfa wa khairul lakum min an talqaw aduwakum wannan aikin shine mahi alkhairi gare ku da ku gama da abokan gaba fatadribu ala qawm sabiki wayanku wa yadribu ala qawm kuma ku bigi mana ku bigi wayansu su su kenan ya iya muku gamuwa da abokan gaba wanda fatadribu ala qawm za ku bigi wayansu wazo ana su ma su bigi wayanku mana kenan a fafata da abokan gaba su bigi wayanku bigi wayansu wayanku ana dai a kashe juna kenan jihadi wanda kenan ya fi yaƙi da abokan gaba wannan ina abu darda ne mutum akwai ruwa hadisi marfu annabi yana magana kenan nan kamar tambaya ce kwasu ga muku kanin daga jin haka mutum zai begen gurin samun wani aiki mai daraja haka abin da aka ce shine hiyayyen ayyuka shine mahi darajar aiki shine mahi tsarkaka da aiki shine yayi a ba da zinariya da azurwa shi ya gama da abokan gaba wannan duk akwai jan hankalin neman jin wannan wani aiki ya ce zikirun lai ta'ala ambatan Allah mai girma da buwa da ambatan Allah ta aji hada fi sabilillah shi ne a gaba ana yi ana kabbara ko ana ana ambatan Allah na mahimmancin magana ce ya sa kawo ta zikir ana zikirun lai duk abin da yake da alaka da ambatan Allah ƙur'ani ya gaba ƙur'ani ambatan Allah ne zikirun lai ne tasbihi ambatan Allah ne haka tahmidi haka takbir duk wannan aka ce takbir gina abin iya ya kumshi abu mai yawan gaske wanda babu kuma abin inda babu shi ko a sallah ko a komi babu wani aiki da za a yi babu ambatan Allah magana kenan ko me da yansa Allah ciki zai zama aiki na kwarai nan wannan labari da Ziyad bin Abi Ziyad ya bada labari daga Abu Darda yace wa qala Abu Abdurrahman Mu'adh bin Jabal shi kuma yake cewa ma amila ibn adam min amalin an ja lahu min azabillah min zikirillah mu'adh ibn jabal ke cewa babu dan adam bai ba wani aiki daga cikin ayyuka bai ba aikin da ya tsiratar da mutane daga azabar Allah kamar ambatan Allah babu aikin da ya kutar da mutum ko tsirar da mutum daga azabar Allah kamar ambata Allah dina yawan ya magana kan mahimmancin zikirullah zikirullah tun daga baki har zuwa bangaren aiki sai wannan shima disney ya inganta duk da cewa makufi ne sai wa haddathani ammal wa haddathana ammalik an nu'aym bin abdullah al-mujmir an ali bin yahya az-zurqi عن أبي عن رفاعة بن رافع أنه قال رفاعة بن رافع أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لقد رأيت بدعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أولا أبندا يكي وانا رواية تعرفها بن رافي ya ce muna mun kasance wata rana muna sallah wara a rasulullah bayan manzan sallah sallam falamma rafa rasulullah ma rasau min raka'a da manzan ya dago kanshi daga rukuyi yace sami Allahu liman hamida sai alrudun yawni mutum a wara wa ba annabi sallallahu alaihi sai yace rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi bayan cewa ubangijinmu dai godiya ta tabbata gare ka yabo ya tabbata gare ka mai yawa kyakkyawa mai albarka ya ce da mutumin wannan ya karanta wannan zikiri bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai falan man sarf rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya kare wannan huta daga sallah shine juya sai yake tambaya manar mutakallimu anifan ya juyo yake safai waye da zai magana ana sallah ya yi kenan wani bayan bayan ya daga shi ya yi abin da ya hudu sai shi mai maganar da shi ne kenan ya bayyana abin da ya hudu sai faƙalar wani mutumin ya ce ana rasu da ni ne ya manza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzana ke ba su labari bayan ya ba shi labarin shi ne sai ce laƙadar ra'aitu bida'atan wa talatin malaka na ga na ke daɗi na shi gani ya ce na ga mala'iku talatin da yanka na ga mala'iku talatin da yanka ce bida'a daga uku zuwa tara bida'a sinin kenan na ga mala'iku talatin da yanka zuwa talatin da tara wani mala'iku ya fita da runaha suna kowa rigaye-rigaye ya fara ɗaukanta kowa iya su ayyuhun ya ka tuhunna awwala waye zai fara rubuta wannan kalma a takardun shi don ya tare ta aikin da zo don mahimmancin wannan kalma da ya yi kenan ta rabbana wa lakal hamd qarin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wannan lafazi da wata daban kama yuhibbu rabbuna wa yarda man aya cikin sifatu salam mutum zai ga bayanan shafsha ta wannan ƙari da ban suke kama shi burubuna wa yarda ƙarin imam nasa'i haka nan akwai ba mu nan sai akwai su ƙara kama shi burubuna wa yarda haka ya tabbata sai nan da yake nan da ya wannan kalma malaku suke riga rigaye kan waye ayyuhum ya katubuhun awalan waye zai fara rubuta wannan kenan sa a cikin takardun shi na wannan bawa sai ma ja fi du'a na irin labarai suka zo kowa da sai suka zo akan mas'alar addu'a yin addu'a حدثنا يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة أبو ركب الله بارك شوى منزع الله صلى الله عليه وسلم يأتي لكل نبي دعوة كون النبي ينادى الدعاء تمسمى وأن الوالد مكاري تا wanda ya wannan zikirin bayan dawa daga rukuni ta inganta kuma ta imam bukhari ya rubuto da jisa ita kuma wannan ruwa da abu huraira da yake ba da labarin cewa manzan allah sallallahu ya ce da kullum nabiyin da'awa ko wani annabi da addu'a ta musamman wanda ga yawan kullum ta kalhiyanci abin da yau za a mishi ya ce da obiya iyayen addu'a da wannan addu'a da annabi da addu'a da yake roƙon allah iya bashi ya ce amma na bacin fa'udu an aka tabiya da awati ni a tawon na ta musamman na ina so in ɓoye ta kan in ɗauke ta in yi aiki da ita don shafa'atar da umarci da fi ɗakara don ceton al'umma ta gobe kiyama kuma abin da aka ba shi kenan ceto kenan sai wannan ruwa ya ma'adu bukari ya rahoto musulmi ya rahoto ta kenan abin da inganta dama وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه أنه بلغ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقضي عني دين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. تو أبن ديكي حديثك ma'anar abin da makaranta cewa manzana sallallahu sallama kana ya da'u iya addu'a fai kuli addu'a shi an iya cewa allahumma ya allah falika da su ba ya mai keto lokacin sahiya garin allah ya waye wayewa gari waja'il layl sakana mai sanya sama mai sanya dare ya zama da lokacin nutsuwa wa shamsu wal qamar husbana ya sanya rana da wata dan a samu to abin lissafi ya qada anni daina Allah ka biya mun bashi na wa aghnini min al faqr Allah ka wadata ni daga talauci ana ka kaman magan talauci wa amti'ni bi sam'i ka sa min jin dadin rayuwa da jina da ganina in ji mai kyau in kalli mai kyau abin su ƙaramin imani ƙarin tsuwa wace haka ka taimaka in ji daɗin ƙarfi da ka bani fi sabili duk wannan kyakkyawan jin daɗin jin da ganin da ƙaryin a cikin taimaka ma addinin ka a dole wa azkara ne duk da cewa wannan ruwaya wannan sanadin hadisin da ifi ne bai inganta ba ba shi da inganci hadisi سي وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم قد اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له a wannan ruwa ta abu huraira iya ba da labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqul ahadukum idza da kadda dayan ku in ya addu'a ya ce Allah maghfir li in shi Allah in ka so ka gafarta mini in ka so ka gafarta mini ba ma Allah wani bai cikin libi ga Allah kaka ce Allah gafarta mu in ka so Allah kai kai kake san gafarai alama rahamini in shi da kakkace Allah ka ji kaina an kaso da ya azumi masa Allah ka mana kai addu'a ka da gaske mena tazir masa Allah ka san da gaske tsakani ga Allah nema kake neman gafara kake eh neman da kake da gaske rahaman neman da kake da gaske ba magana in kaso in kaso akwai rashin ladabi kuma akwai rashin ko aka kira mu ke Allah in ya so ya ba kamar hana da kenan kai ba da wani shi ba annabi ce kaka yi wani addu'a kaka yi wani kalma ka yi addu'a da gaske shi ma naka girma abin da ke tambaya zan matsayin shi ita wannan ruwa imam al-bukhari ya rubuta imam muslim ya rubuta wa haddathana an malik an ibn shihab an abi ubayd mawla ibn mawla ibn ibn azhar an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي shi kuma nan ya daga cikin sharaɗin ko haɗarin addu'a da abin da yake ɓata addu'a ka kahinta a musu ɓata ba a karɓarta abu da kiban labarin cewa manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce abu da kiban labari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yustajabu li ahadikum malam ya ajal ana za a karɓa ma ɗayanku addu'a matuƙa bai gaugawa ba amma tana nan za ta karɓu amma gaugawa za ta hana ta karɓu fayakulu zai rinka cewa ƙadda audu wannan su jami'a na da hannu shuru a da sai mi ya yi miki shuru wani shi lahi yin hakan haka to ka bata abin da kai ma ba ma Allah hakan cewa kai Allah Allah alƙawarin Allah ne shi aka ce mutum mai addu'a ɗayan abu uku ke samu amma kai tsaye a bashi abin da ya roƙa ko a kauce mai wani bala'i wanda ya yi abin da yake roƙa yanzu misali iya so ne Allah bashi wasu misali miliyan ɗaya ita ke so kurshe ba ya ka miliyan ta yi ya bukata iya roƙon Allah miliyan guda sai aka hana shi alhali ga wani bala'i zai talo shi inda za a kashe miliyan goma a jihar rashin a tunis a jihar ne warashi a dawo miliyan goma ba tafiyin maganin to ga irin abin da yake tare shi na miliyan goma da a bashi miliyan daya bala'in miliyan goma ta gano shi ta hana shi miliyan daya a karin bala'i wanda yi kaga a karin maka bala'in miliyan goma ya yi alheri da maka miliyan daya ta bala'in ya zo kuma ya ci miliyan goma kuma ya kararanka a gani kenan a nan gwanda a kare maka wancan bala'i wanda yake taryaka da a baka abin da ke roƙo haka yakan yi Allah ya so ya jinkirta maka sakamakon kamar lahira wani abu da ke roƙo a gare ka ba alkhairi bane ba a gare ka ba alkhairi bane ba a gare ka sharri ne gare ka da haka yana wannan kenan mutum kurin kai dai abin da yake gabawa mai hankali ita dai addu'a ibada ce kuma kana da mai ne Allah iya masa addu'a bawa kurin kai da wannan niyya in Allah ya abin da kai kabar abin anan Allah Allah shi ya san abin da ya dace idan wannan abin kai tsaye kamata a amsa a biya maka bukata Allah ya yi abin da ya kaso in wa sai ya ɗauki lokaci dogo ko tsakatsakiya duk kai dai kai abin da kika sai ka nema kuna ka sarki farilla ta yi kanka shine bauta ta Allah ubudiyya ta bawa ya mai da gomin shi ga Allah da san da Allah ke yi abin da Allah so shine kuna shine kai dai ka sarki naka kai abin da aka ce kai na addu'a sai ya ce wannan dai ruwaya da makaranta kenan imam al-bukhari bukhari ya zo muslim ya roto duka hadisi ne ya zo ta wurare daban-daban na nan ke yamma sai a yi hankali da kalmar wannan cewa hanzu shuru muna adda da hanzu shuru wani kalmar kana ta hanzu shuru da shuru kin kenan eh shuru kin kuma zaka ji zaka ji shuru adda ta ta gazawa eh ka bata adda ka kanka وحدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله العقر وعن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له ita kuma wannan addu'a ta wannan wuri abu hurairah ke bada labari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu da rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu mai girma da buwa yana sabaka kulla lailatin dukkan daren duniya iya sabaka ila sama'id duniya iya sabaka saman duniya hina ya baka sulutul akhir lokacin da ya sauran daya cikin uku na dare wannan sabaka yadda ta dace da girman Allah ba ruwanka da siffa da kaifi da na kuma wannan zai ce maka a ana dare ta rana ce ai wannan Allah ne ke alaka da bayan shi an auta duniya ke zai bawan Allah ne kuma ina ke zai samu wannan lokacin ana magana ne a sulusun dare na ƙarshen ma'ina ne kuma kai ne kake alaka da Allah mahaliccinka ga yadda yake alaka da iya kiran ku ina mai roƙo ina mai addu'a zai amsa maka kun gani lokacin da yake mutane suna tabbatar sun kori lokaci ne mai wahala ta ɗan adam eh iya da wahala ta cikin dare kuma amma kuma akwai riba eh akwai riba kwarai ciki Allah yake haka duk mai matsala ta cikin dare gaskiya a wannan lokacin wannan ruwaya a abinda kenan dai yake yanzu da rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijin mai girma da buwa yana sabaka kulle lailatin ila saman duniya dukkan dare ya sauka zuwa saman duniya shi ne ya baka sun sadar a lokacin da sauran daya cikin uku na dare an waye za mu samu sun sadar na karshe a raba dare gida uku kuma kashin ɗaya na karshen misali misali a yanzu misali mu ɗauka ran tana haɗawa ƙarni shida da minti ishirin da biyar take haɗa ne alfijir na ketawa ƙarni biyar ƙarfe biyar da minti goma sha biyar sha hudu sha hudu ba sha hudu ƙarfe biyar da minti goma sha hudu in ka ɗauka ƙarfe shidda zuwa ƙarfe biyar awa da kuma awa goma sha ɗaya ko awa goma sha ɗaya sannan akwai minti can kuma tana da ke awa manya-manya nan shidda can biyar kenan awa goma sha ɗaya da dai ke ko to ya ka raba sha ɗaya gida uku an kai mun awa uku uku gida uku tara ko sai ka kai minti arba'in arba'in gida uku ne da baka awa uku awa nawa ne ha awa awa biyu muke mana ko mun samu awa uku gida uku mun samu tara ko he mu dauko mu au mu biyu mu raba gida mun tarwa raba mun samu awa to kenan an ka dauko nan kai ka dauki kenan sai ka kai ka dauki kenan awa awa shidda awa bakwai da minti 20 su su su rabi kashi biyu ya wuce kenan yanzu a kare shidda kara awa awa shi awa bakwai da minti da minti 20 kare daya kenan da minti da a kare biyu ne kare biyu eh kare biyu ko kare biyu ne tunda ka dauki na mun dauki mun ce maka awa awa bakwai da minti 20 ko can ga awa shidda kenan kare ɗaya da minti 20 akan haka kenan daga ɗaya ɗaya da rabi misali ɗaya da rabi a yanzu misali ɗaya da rabi shi ne sulusun dare kenan na biya huce sauran na ƙarshen kenan daga dai gasa ƙare biyu gasa tsakiya ƙare biyu tsakiya sulusun dare zai shiga din da aka ji a kowane lokaci ƙare biyu kowane lokaci ka tashi cikin sulusun dare na ƙarshe ƙare biyu na dare ka tashi ka samu kana cikin sulusun dare na ƙarshe kashi ɗaya cikin uku na dare wannan kullum haka zaka samu kai kuma kuma gaji gida dai ko ka yi lissafi daga hada rana zuwa ketowa alfijir ka raba gida uku in ka huta kashi biyu na farko abin da ke na sama shi sulsun dare na karshe shi a shi ne Allah ke cigiya ya sa kusan duniya ya cigiya ina mai roƙo ina mai ina mai bukata ina mai tuwa Allah ya cigiya lokacin tashi ne kenan a gaya ma Allah bukata shi ne kenan fa yaqulu iya cha man yad'uni fa astajiba lahu waye zai kiraye ni in amsa mishi waye zai roƙe ni kun Allah banka za kurin ba ma za ka kurin Allah banka za kurin ka roƙe ni kurin Allah ya baka ba ma kalmomin kurin Allah banka za kurin ba ta ka kawo kalmomin ya ya kai ba wani kurin ya Allah banka za kurin ba ta ka da wadda yin ba waye mai addu'a a amsa waye mai roƙo a bashi waye mai neman gafara a gafarta mishi shine man ya da'uni fa astajiba la waye zai kiraye ni in amsa mishi man ya sa'alni wa zai roƙe ni fa utiyahu in bashi man ya ni fa aghfir lahu waye zai nemi gafara ta in gafarta mishi haka Allah ke cikiya tun farkon sulsun dare na ƙarshe hakito a cikin kenan mutum mai san cirba lokacin ya ka ɗauki kenan tsaka daga ƙarye ɗaya misali ɗaya da rabin misali ƙarye biyu ne dai har yanzu zuwa keto alfajar a nan ne lokacin mai gara basa kenan tarbarkin kare ɗaya da shi zuwa kare kare biyar za mu misali a yanzu tsakanin tsakiya ko kare biyu zuwa kare zuwa kare biyar kai tsakiya ce kare biyu zuwa biyar tsakanin ne ka wuta ba kada tsakiya Allah taimake mu sai yanzu dai kenan anan sai ce wa haddathani wani abin da mun kare ina ga mun karanta hadisin ko duka mun kare sun alama kurin shi ma dai imam bukhari kawo ruwaya yana hadisin sahihi cikin sahih bukhari akwai shi wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an muhammad bin ibrahim bin haris at-taymi أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأن عائشة أم المؤمنين قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدمي هو ساجد يقول أعوذ برداك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أم المؤمنين عشر رجل أنا تكي بعد الأبار تشيوا كنت نائمة إنا كنت إلى جنب رسول الله أجيهم manzana sallallahu alaihi wasallam yanzu na geji tana kwance can cikin dare ta lalama ta yi shiru bai tare da ita kuma cikin duhun da kasu cikin da ba wuta ta ce fafakaltu minan da cikin dare na neme shi ma'ana ba ta neme shi ba yana da kantar ka neman shi tana laluma cikin dare ta ce falamastu biyadi yana lalumo shi a cikin da hannuna hannu ya tabo ya taɓo shi wannan hannunawa ta ce fawada'atu yadi ala ƙadamai hannuna sai ya kai ƙahon shi iya sallah ita wata wata tsarama ya ta yi nuri ne su yana naina ta kanshi ya ibada ta ce sai ta ce kuma ta ce fawada'atu yadi ala ƙadamai ho sajid hannuna ya kai kawon shi yana cikin sujada yaqul ga abin da yake cewa a cikin addu'a a'udhu bi ridaka min sakhatik ya Allah ina neman tsari da yardarka ta kare min fushinka dan yarda da hushi kishi juna ne bisa da juna kenan inda yarda ba hushi da hushi ba ba yarda kenan kana neman yarda Allah yarda shi ta kare maka hushin Allah shine ina neman kariya Allah da yardarka yardarka ta kare mu mushinka wa bi mu'afataka min uqubatik ina nema tsari da lafiyarka ta kare miki na ce afu ko a lafiya ba sai lahiyar ka jiki ba duk abin za a baka lahiyar ka a taba ka ana komi kina Allah ina neman ka bani lafiya daga uquba kina ka ba uquba kana malaka ne ka daga uquba shi wa bika minka da kai kuma daga wajenka na ma'ana Allah da kai nake neman tsari da yardarka yardarka ta kare mafushinka shi minka duka minka da kai kuma nake neman nake nema daga wajenka kenan daga yardarka nake neman tsari da hushinka da lafiyarka nake neman tsari da mun kariya daga ubaka shine bika minka da kai nake neman tsari daga wajenka nake neman abin daga wajenka kenan da kai kenan Allah shine me aka ce Allah iya yarda Allah iya hushi kuma eh Allah ya kana la usi sana'an alaik Allah ba na iya kididdige yabanka kin din yadda zan yabe ka Allah ba na iya kai gaya ne kamata din zaka duk da nake banka Allah ban da iya ya banka anta kama asnaka Allah kamar da kake kai kanka ki din ban zaka ma Allah baka iya kai ban da Allah baka shi ko kai eh kai bai kai kai ne bakin naka eh shine la ausi sana'an alayk Allah ba na iya annabi kenan magana ba na iya kididdige ya banka Allah wani makaranta cikin tafsirinmu na inda za a tara iccen duniya gaba daya ko lokacin masar al-muslim a kalam ko ulbar ya mutu min ba da sabata aburin ko mana fata kalmar Allah inda za a ce duka iccen duniya gaba daya duka a ce icce alƙalami zai shiga duk kurmin duniya a ɗauko alƙalami Allah ce inda za a ɗauko iccen duniya duka a yi alƙalami kuma a ɗauko teku ba ta mutu a kawo ta bakwakin ta duniya a sasa alƙalami ta wada ana rubuta ana rubuta kalmomin Allah iccen zai kare ruwan zai kare kalmar Allah ta kare ba to kaga na Allah kai bakin naka daga bari wannan shine abin da yake kwatanta ma'ana girman Allah to shi annabi shi kenan ga irin addu'a da manzo Allah yake zama kenan wannan kenan ana kana abubuwan kenan addu'o'i na abin yi a irin wannan wurare wannan lokatayya na neman tsari a wajen Allah neman yardan Allah da ma kariya akan mushin Allah Allah ya baka lafiya da kokuba kuma da magana kaskantar da kai jin kalmar za ka ma Allah ta yabo baka iya kai hakika ne da Allah ma kanshi wani haka ta samu dai manzana yana wani addu'a a cikin sujada wannan addu'a ce kenan kuma tabbatatta hadisin sahihi ne sai wa haddathani an malik an ziyad bin abi ziyad an talat bin ubaidillah bin quraish أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له wannan ma malik abin da ya rubuto akwai hanya da ta zo na ƙarin lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit ya duka kan wani ƙarshen kadir ya tabbata duk ƙarin ma'anan baki mana abin da malik kawo kenan abin da ke wannan ruwaya cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afadar du'a mai hijiyar addu'a ce ko ta addu'a du'a yau mai arfa addu'a ranar arfa wannan ko kana ina ne kana arfa kana garin duka ce aka yi mai arfa ce du'a bai arfa ba ya ce du'a bai arfa ba a addu'a kurin a yau mai arfa na ke ba da bada fadalar azumi ranar arfa ba ya kana arfa ba a di inda kake yin addu'a tana da muhimmanci a ranar arfa eh ta ce ko ta addu'a kuma ya ce wa afadalu ma kultu ana wanda biyu ne min kabari abin da ya yi duk abin da na hudu annaba suka hudu kahinni abin da ya komi la ilaha illallah wahdahu la sharika Musa alaihi salam yace ya rabbi ka bani ambato na musamman da zan ka baka na na musamman yake saba shi kana mutun shi abin da ya saba ya ga wani ya san sabu Allah ta kai kalmar la ilaha illallah yace ya rabbi wannan duk bayan ka suna haɗuwa kana da kana kowa san shi ana Allah ya ce Musa wannan kalma ta la ilaha illallah inda za a gama sama bakwai da ƙasa bakwai da abin da yake cikin su da Allah aka ɗaura kalmar la ilaha ɗaya a mizani guda kai duka da tsar da ya gaba ɗaya kalmar ta gajera ne kasar ta amma kalmar ce mai girman gaske ya ce inda za a gama ya ce sama da bakwai a maida su zobe in ƙarfe guda su dunkule wuri guda akan ƙari ko ya ce a buga kalmar laɗiya sama za ta kajas za ta watsa su duka ɗaya ƙarhinta a gama sau bakwai da duka bakwai da aka wani a dunkule wuri guda a kan ƙari ko a gama abin kalmar kalmar laɗiya a samun su na wacce za ta kajas gaba ɗaya kiran kalma ce kaɗan amma mai roman da suke mara ka sa farin da ya gani na wani abu ya zai ka sa farin da koya farin da asanta sai kamar abu ne karami tana da girman gaske sai manzon annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai cin abin da ni na hudi haka dukkan annabawa mai cin abin da wani annabi ya hudi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu nan kuma sai kwanta maka kenan a ranar alfa ma kwata ruwa ta kawo to hata a ranar alfa kalmar da ta yi kowace wannan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahu alhamdu wa lahu kullu shay'in qadir sai kowace kalma a cikin abin da kana addu'a ba wannan kuma wannan bangare ban Allah kuma sai roƙon abin da kake tsara a zaman wannan duka yan wasu ne dai na na yaka na abin doka mutum da kai su kake a kansu kuma da wani tuma da wannan ruwaya hadisi ingantaccen hadisi ya inganta hadisin ba imam malik akwai wurare da yawa da yazo kuma ya inganta sai wa haddathani an malik an abi zubair al-makki عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات abin da yake wannan ruwaya ta abdullahi bin abbas yana ba da labarin cewa manzan allah sallallahu sallam kana yi alimu mahazar du'a manzana yana karantar da su wannan addu'a wadda za mu karanta gaba ka tana gaba kenan yace wannan yadda yake koya musu ita kama yi alimu su ta mini kamar da ke koya musu surar alkur'ani kwarai ke da iya kulawa da ita iya ce kuma tarwa iya ce kulu ku ce a tana ta ce addu'a duk da cikin tahiya bayan tahiya akwai umarnin yin addu'a wurin addu'a ne amma ta ce addu'a da da almazana ya keɓance umarni a kan yin ta kuma ya keɓance yin ta a tahiya ta ƙarshe sauran addu'a ko yana kana yin su akwai a tahiya farko akwai addu'a akwai ta ƙarshe akwai addu'a amma ta wannan nabi ya umarni a yi ta kuma bai barin ta iya yawan yin ta kuma ya mata wurin yi a tahiya ta ƙarshe ake da ta muhimmancin gaske ga lafazin addu'a Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsari da kai ina kamun kariya min azabi jahannam daga azabin jahannam Allah kare Allah kare mu gaba daya wa a'udhu bika min azabil qabr Allah ina neman kariya tsari daga azabar kabari wannan bintu muka san dai wa uzu bika min fitnatil masih dajjal Allah ina neman tsari a wajenka ka kare ni daga fitina ta masih dajjal dan fitina ce jarrabawa ta Allah ma bayi abin ya huce hankalin mutum ta abin na fitina ai wasa da imanin ka ba kamar dajjal yawan kadi bi ayo mutane da wani wawa mana zo wani ɓaro yanzu kaga ana zuwa ana taruwa ana layi hada polisai masu layi kaɗai ne ɗan nawa ya musu kudu cikin zai su ce kudu a ta layi ya ta musu ƙarya ga ruwan yikon Allah wani wani ba ruwan yikon Allah ba kuma mutane sai masu ana wasan galon ko ga ruwan yikon Allah ana baka ruwa budo-budo leda leda Allah shi ma a sako ga mishi eh daga Allah Allah mishi ga mishi abu ta fatana ta musamman to ka wannan akwai kuma ga musulmi wata dan mutane raina hankalin mutane a tayyau a tayyau gurin tawai da qur'ani sabon kira ta ado ko wannan qur'ani annabi bata to kana anan gam anan gam anan gam anan gam ko a tayyau kina gurin ta wani qur'ani ko qur'ani sabon kira ta ado da wani kiyawa da zai ba da ko qur'ani da azu da azu farko ne zai wani kiyawa wa annabi bata kuma kai dawa azu wa haka zai giranta na ku da dama sai ta dama kai ce dama sai kai ce dama Allah ta biki ne sun lamar daga mu gidan gidan haya ne kore ta yanzu aka rubuta inda ta inda abice za a kore ta Allah dai wuta da wuta ta mu amma kuma da ka musu musulmi ne masu sallah ba lafiya kuka sa taruwa wa sallah lafiya giranta to ina a ce dajjal yazo zai je kabu da gaban ubanka a je kabu da a ce ubanka ta shi tare ubanka gaban ka gaban ubanka ko da ga gaban ka gaban ka to ka ce baban ka sai ya tashi a je ye a ce da mana da mana annabi ta zai zo lokaci ana wani duniya ta wuya ta wuya babu kudi babu ruwa a gaban ta sabu da bidiri ya ruwa sama ga garin ku ku ga sha ko ina to a gaban kowa ruwa sama zina ya je ya bigi wuri kasa ta fito ga targa guda zinariya ko kwasa ku shiga wasu wasu ba imani kun kare ya gama da ku haka yake ba sai na wuce fitina ce ba karama ba sama zan ke cewa tun halittar adam kun gaita tun halittar adam har ƙarshen duniya ba fitina mai girma a duniya kamar dajjal ta babu wani annabi duk annabin da ya zo ya ga alamun shi hadarin da ya duk annabin da annabin da ya zo tun adam tun nu annabta duk annabin da ya ga mutane ku hankali dajjal saboda hadarin shi ba karamin fitina bace ba Allah kiyama shi sai annabi ko sallah ya addu'a kuma cikin abin da annabi ke da yake da kariya ga shi kashi neman haddace aya goma ta wani kasu turka tana cikin abin da yake wa mutum kariya da shari'a ga addu'a kullum ka yi kuma ka kiyaye aya goma akalla ta farkon su turka kenan wa uzu bika min fitatar masihid dajjal Allah ina neman tsari a wajenka ka kare min fitina ta masihid dajjal wa uzu bika min fitnatil mahaya wal mamat Allah ina neman tsari ka kare min fitina ta rayuwa rayuwa ba imani ka lalace ka shiga hanyar banza ka shiga hanyar kana kana kana kan ibada Allah ka ka ratsa ka bar hanya kana rayuwa cikin shirka da bid'a duk mutum kuma kana kana bautar Allah ne no daga mutum iya faɗa ma da mai zai mai gaskiyar ma iya shirka duk mutum amma kana mai wa'azi kai doka na adawa ka ba ka doka ga sanan suna cikin musulmi sallah guda biyar suke yi ana musu nasiha kaza shirka cewa babu kyau amma kai mita ke kai zai dauka kai da samun addini wancan shirka iya ga malamin wannan wanda zai bada shi shi ke dauka shi ne malamin kwarai shi ne ke girmamawa yake karramawa bid'a ce wani abin bid'a ce ba kyau bid'a ce ce ku kyale su ana annabi ya nan ga maka sace mana ce ku ce ana annabi ya ce ba yi wani iya cikin kullum raddi na yan bid'a suke wa mutum da za a tini bai ya zai bashi wahala so da kace da kace misali ba a maulidi ana ana ci ba maulidi ai abin da annabi zai shike ce ba annabi sai maulidi ba ce ba yi da mai bid'a da ma abin da annabi gani ba bai ce ba shi ne ta bid'a ya zai ce ba to wai da annabi ce ba kaza da annabi da da ma annabi bai san shi ba annabi da bai san shi ba da abin da annabi bai kawo shi na bid'a eh ba a zama shine bida abin da bil annabi inda annabi ya zaka kira sai ya ce ya ce ba sai ya ce san Allah ne ya ce ma asi ko san Allah ne shi abin da ka sabo sai usul isyan ko ko ma asi ma asiya amma abin da ba kira bida abin da ke da alaka da addini shi annabin bai sani ba to kenan wanda ya kawo za a tambaya ni baka mu tambaya idan annabi hana kai da kace ana yi ina annabi ya hana ya hana yace kullu biladin dalala ya kai annabi hana ko wani sunna ce kawo ka kare shi gurin ana nace dukkan bid'a bata ce ya kuma mutatul umur na muka shaita da sabon al'amari kenan annabi ya nan in abu dubu ka kawo wannan ruwaya kadai ta dukkan taban bid'a ta biya bukata in dai ba sunna bace ba to ya yana yi shi ne hadisin annabi shi ne annabi ma ka wasu al'umma ba a annabi sana bai daka wasu shi to kaga shi ne fitina ta ta rayuwa mutum ya mutu bayan imani kuma iya tsammanin akan hanya yake haka ya kashe dukiyar shi da ya mallaka a sha wahala hawar ma ka iya kuka ya kwandare iya iya kuka a banza ga wahala ga kashi ko kuma dama shi ne fitina rayuwa wal mamat haka yan wasu ake neman kullum musulmi suna neman tsarin fatar alisuka da imani babban abu ne kullum fatarka islam cika da imani cikawa imani ba ƙarama abu ne ba shi abu ne kata mutum ya nema ne neman cikawa da imani don shi ɗan bai hudda kwaɗe a kanka shi ɗan bai hudda kwaɗe ga ɗan adam sai ya ga an cire mai rai har lokacin mutuwa iya zawa iya neman ka same ka haka yake tabbata sunna shi ɗan har ɗaukar ranka iya tare iya iya fuka babar ka bai kewa gaba ka layya a sai ya ga an ɗauke ranka to ko zai zai zai zai dangane da amma har ɗaukar ranka iya so ka haya ɗauke ranka ya samu ya yaudare ka kwado da annabi ya bada da magana mutum na fata cika da imani don su da ke cikin ka cikin addu'a ta kumshi komi Allah kare mu daga azabar jahannama Allah kare mana azabar kabari Allah kare mana fitina ta masai dajjal Allah kare mana fitina ta rayuwa da mutuwa amin rabbul alamin to kenan wannan addu'a a nan gurin mamalika ya kawo ta akan gurin lafazin addu'a da annabi ke koyawa amma nan bai hudu ba a ina ke ko wasu ruwa da wasu karatar da mu annabi ya ce a yi ta a ƙarshen tahiya kuma wani iya ce wata ruwa daban ta kada kuma a wannan wuraren wuri da wanda yake da istijabar addu'a dubur salawat ya cikin wurin da ake amsa addu'a ƙarshen sallah ƙarshen sallah kenan ƙarshen tahiya ƙarshe ya cikin wuri masu istijaba ta addu'a ya ka ta anan a sa ta anan wannan shine abin da na ga yake wannan ruwaya kuma hadisi ne wanda yake ya inganta imam muslim ya rubuto shi sai wahaddathani an malik an abu zubair lafazin lokacin da yi shar Allah kan fatan shar Allah kan fatan sama Allah kan fatan sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته